أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شعبكوي ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna dai karanta wannan littafi wanda risala ce wadda take magana akan taƙawa da kuma wato hasken da ake samu na taƙawa da kuma dubbai da ake samu ta dalilin sabo Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu daga duhu ni na san dai duhu shi kadai ma musiba ce tunda dai ko a nan duniya duhu ba abin da ake so bane ko a karin magana na rayuwa idan ka kalli wani ka ce wani dai yanzu rayuwarsa yana ganin haske me kake nufi na izoyi in ka ce wane ko yanzu kai rayuwar nan tashi dulum ya ke nufi to balle a kabari idan aka ce yau mutum a cikin kabari cikin duhu yake ya shiga cikin masifa ba ta da iyaka kuma duhu in dai na kabari ne to ba duhun ne kadai ba dalilin da yasa aka sa duhun a kabari shine dan za a aiko wasu waɗanda za su yi wa mutum horo a cikin duhun baya ganin su da haka macizai na ciki kunamu na ciki abubuwan da Allah shi kadai ya san iyakarsu wani malamin sai ya dunkule ya ce da aka ce duhun kabari duk wani abin da rai in ya gani ko in ya ji ko in ya shaka ko in ya taba mai jiki ba zai so ba to akwai shi cikin wannan masifa wannan shi yasa in ba ku manta ba da muka karanta littafin Tarihilatul Khuludi da muka yi kai ko rihla ila daril akhirah na manta rihlatul khulud ko na Dr. Mustapha Murad a ciki yace akwai wata macizai waɗanda asalin su cikin wannan duhun kabarin suke abin a asalin su a doran duniya suke suna cikin ruwa suna cikin teku idan suka yi feshi a cikin tekun nan duk dabbar da ba irin su ba sai ta mutu saboda bala'in dafin su dafi gare su na fita hankali saboda haka idan suka fesa wannan dafin nasu a cikin teku duk dabbar da ba irinsu ba sai ta mutu sai wani annabi daga cikin annabawa ya roki Allah ya ce sannan in suka fito gaba kuma bakin rafi in suka yi feshi kuma duk ciyawar da feshin nan nasu ya taba ba ta ƙara ta mutu kenan inda feshin su ya kai ciyawa ma ba ta ƙara fitowa kai ka ce feshin su wani volcanic eruption ne in ya fito yayin malale kaga yanzu aka yi volcanic eruption wannan lava din ko wannan ruwan in ya fito ya kwarara duk abin da ya taba ya mutu kenan in itaciya ce ko tana tsaye je malala mata ta mutu kenan ko tana da ƴaƴa sai sun bushe to dutse kenan daga cikin dutse wannan wuta ta fito sau da haka waɗannan waɗannan macizai in suka yi feshi duk dabba duk abin da suka fesa mawa in dabba ce sai ta mutu in ciyawa ce ko wani abu sai ya mutu sai annabi nan ya roki Allah ya ce ya Allah waɗannan halitta da kai za su hana 'yan adam da sauran halittu jin daɗi tunda suna kashe su sau da haka Allah ka ba da mafita a kansu sai Allah tabaraka wata'ala ya turo wasu tsuntsaye suka zo suka tsintsince su suka kwashe su wasu aka yi sama da su wasu kuma ya ce a bas su a ƙasa amma su koma ƙasa su rika fitowa daga cikin a cikin kabarurrukan wasu bayan Allah da suka yi ma Allah fito na fito ashabul ma'asi saboda haka in an shiga cikin kabarin nan aka ce akwai duhu ciki muntahal musiba ce shi yasa awwalu ma yadkhulul insan fi qabrihi farko idan mutum ya shiga cikin kabarin nan sai a turo aikin shi na alkhairi ya zo ya haskaka kabarin dan kada ya ga wannan bala'i na wannan duhu ya ganshi da sifa mai kyau ya zo ya ce kai yayi mai sallama ya ce kai kau sifar ka mai kyau ce ga ka fesfari da ganin ka wanda ya zo da sakon alkhairi ne ce gaskiya ne aini ne aikin ka na kirki da kai ta aikatawa wannan imani da kai kai aiki na kwarai kai takawa ka tsare duk abin da ya kamata ka tsare to ni ne aka mulmula na zama haka sau da haka an umarce ni in zo in zauna da kai in haskaka ma kabarin in taya ka hira mu dinga zama da ni da kai wanda zaman nan haka za mu yi ta har zuwa ranar tashin alkiyama da za a fito a fito daga kabari gaba ɗaya shi kenan iyakai da daga nan kuma sai sakamako idan an tafi wajen awo wasu suka ce in an je aikin kaɗai za a auna wasu suka ce za a auna aikin ne da mai aikin duka za a tattara su a sa a ma'auni gwargwadon darajarka da imaninka gwargwadon nauyin aikinka kuma gwargwadon yadda za ka sha wasu in an zo ba a ma ɗorawa gaba ɗaya komi ma ya lalace wannan na ɓangaren shi kuma ya ga abu ya taho dulum ga wari ga rashin kyau ga muni ya gan shi dulum ba maganan haske ya ce ka kai ko mu da muni kake gaskiya da ganinka baka zo da alkhairi ya ce ni ne haka ne ni ne wannan mummunan aikin da ka aikata aka mulmula yanzu ni ma in zauna tare da kai har zuwa lokacin da za a fito sai a ɗanɗana ba maganan jin daɗin hira ba maganan abun nan domin ko a nan duniya abin da zai kewaye ka mai wari masifa ce ni ana so in sha wahala a bari ma in ji wari kawai ya isa in dai za a sa in ji wari to ni nan an gama min masifa in ma aka daɗe mutuwa zan ba abin da na tsara a rayuwa irin in ji hanci na ya sha ɗanɗanan da mai wari ba ni ba ni kawai nan da nan zan rikice gaba ɗaya sai in ji kamar na bugu in dai zan ji wari to yau a ce ma malam nan duniya fa kenan inda kana iya canza wuri kuma warin da bai kai wani wari ba amma yau mutumin da ya muna na ya zunubin nan tunanan da za a ɗauki ransa za a ɗauki ransa da wari abin da ya fi ko baka taba jin wari irin wanda za a jibin aka ɗauki ran maimuna na ranar da za a ɗauki ran shi sama ma ba ta buɗuwa idan aka yi sama saboda wari mala'iku suka ji an taho masu da warin da ba ka taba jin irin shi ba ce wannan fa ce ai wani ne ce ina ba a buɗe sama wannan ba ya shiga nan su ma wanda suka ɗauka daga nan za su ce su ma warin ya ishe su su wurgo shi daga can yau ƙasa ba dauka la tufattahu lahum abwabus sama wannan hatta ya wala yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat ba aka ce waɗannan masu waɗannan in sun zo an zo da ransu la tufattahu lahum abwabus sama ba a bude masu kofofin sama wala yadkhuluna aljanna ba za su shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammi alkhiyat har sai in an kai lokacin da raƙumi zai bi karamin allura ya wuce kun san ko mustahil kenan abinda ba zai yi ba abadan saboda haka jama'a mu nemi yadda za a yi mu samu hasken nan na takawa mu kiyaye yadda za a yi mu tashi gaban Allah da duhun zunubi wanda ya ji tsoron Allah fa amma man khafa maqama rabbi ku duba wancan can da aka yi magana abin nan din nan fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma na baya fa fa amma man tsaga wa asara al-hayata ad-dunya wanda ya girman kai ya fifita rayuwar duniya ita ce gaban shi ba ruwan shi da yadda za a imani ya gyaru balle ya samu wata takawa wannan fa innal jahima hiya al-ma'wa wuta mai tsananin zafi ita ce makomarsa amma wa amma man khafa maqama rabbih wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wani hannarsa anil hawa ya hana ran shi tai abinda take so fa innal jannata hiya al ma'wa shi aljanna ce makomansa muna roƙon Allah ya samu daga cikin yan aljanna dan tsarkin sunayensa naga karatun nan littafin ne yana da ghayatu ahammiya mutun yayi kokari ko ma baya zuwa ma mutun ya samu littafin ya karanta da kanshi shikenan abu ya biya bukata nan ba na biyar muke khamisan at-taqwa tasmuru dukhulal janna kun gani abin shimfiɗan ne ita taqwa ita ce take gadar ma mutum da shiga aljanna idan mutum Allah ya taimake shi da taqwa shafi na 21 idan har mutum Allah ya taimake shi ya samu taqwa wannan taqwan za ta haifan masa da shiga aljanna wama fiha min anwa'in na'im sannan in ya shiga aljannan nan zai samu duk abin da ke cikin aljanna na nau'uka na ni'ima shi yasa ma da wannan munasaban ne nake so in jawo hankalin yan uwa idan kana roƙon aljanna ba sai ka yi ma Allah wani tafsili ba haka in kana roƙon Allah ya kare ka daga shiga wuta ba sai ka yi ma Allah tafsili ba ka roƙi Allah ya baka aljanna ya kare ka daga shiga wuta ba sai ka rika cewa ya Allah ka bamu aljanna ka bamu matan da ke ciki ka bamu menene da ke nonon da ke ciki zuman da ke waye hawa wannan bata lokacin ka kake yi shike ma hana shi addu'an dan kana rena wanda kake ma addu'an babu kyau mun karanta a cikin wani littafi can baya cewa daga cikin mawana da ke hana a anshi addu'an mutum shine yi ma Allah tafsili wajen magana kai ta tafsili kana wani dogon kaman kana magana da dan adam ba wasa ga dan uwanan ranar nan da ya zo nan yana ba mu shawara ni da shi muna magana takarda fa za a rubuta aka ce za a rubuta manyan mutane dole ta zama formal sosai ta zama formal squeezed yadda su ba su da lokacin su dogon su karanta masu dogon turanci kai masu pages su karanta in junin ka yin dogon magana wurin manya za su yi ta yadda ta ba su magani ba nan da ya ga dogon ya ce wannan littafi ne ya wurgar da shi kawai in za a yi masu manya akwai ma mukamin da in mutum ya kai kololuwa shi mai mai aiki pn shi kawai shi zai gaya mai yadda za a yi a ƙasa ya lissafo ya ce one kaza abin da ake so tu duk wannan turancin shi PA zai aikin karance shi ya gane me ake so sai ya summarize one ga abin da ake so oga yi two ga abin da ake so oga yi three ga abin da ake so oga yi oga in yazo ya kalla kalla wanda ya ga zai yi nan take kawai zai ce zai zai treat treat treat treat ya gama da su wanda ba zai ba zai bashi dan sai ya sa shi KIV ya aji to wannan watakila yana son sai sun zauna da PN yayi mai bayanin wancan wurin dan kada ya shiga rigima bai gane abun ba sosai ko bai san da magana ba ko kuma yana ganin tana da rikici ba fa office muke ba amma dai muna da dan to wannan a nan duniya kenan saboda ana kallon tunda wani in ka je office din shi kaga files din da ke ciki ka ce duk komai ai mai dogon rubutu ya karance to shi lokaci nawa gare a 24 ce fa muke da ita shi ma ita gare kuma dai ya kwashe wannan ya gama wannan kuma a ce akwai mitin wuri kaza ya gama wannan a ce ogan kwata-kwata kuma na gaba ɗaya yana ma neman shi a gidan shi to duk yaushe yake da lokacin da zai bi ma wannan turancin mafhum kalam da haka kakkace ma Allah tafsili in ma inda aka ce kai ba kakkai ta buɗe magana Allah ka ba mu aljanna kai ta lissafo abin da ke cikin in dai ka samu aljanna an gama duk abin da ke ciki zaka samu wuta kan ma ka so ka san me ke ciki kawai ka ce Allah ya kare ka daga shiga wuta kada kai ta zowa da kunamunta da wane ne wasa didiha wa wane ne nata wa wane ne wa in dai baka shiga ba ina ruwanka da su kawai kan ma ka shiga wurin ya zama kai da ita sai abin da ka karanta ka ji amma ganin ta ma masifa ne duk da in an ga dama dan aljanna yakan nemi ya ga abokinsa a nuna masa shi a wuta amma kaga ai zo hango ganin shi yake yi gashi tan tsakiyar wuta fattala fara'ahu fi sawa'il jahil ya daga gan shi gashi tan a tsakiya har su yi magana saboda haka kakkaita ma Allah tafsiliyat inda ya takaita shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a addu'o'i ka dibi makka ka dibi kaza da aka zo dan a san ba sai ka ce ma Allah tafsili aka ce kaza gaya in ka zo multazam ka zo inda ka zo rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ka gama duk addu'ar da za a tafi nan an tsaya da ku muka karanta cikin wancan littafin matashin nan da ya zo sallah ko inda ma'azu wanda ma'azu ya hora ko kuntuna aka zo ma'azu bin jabal ya je ya masu sallah sallah doguwa ya ce in aka zo aka kama sallah ha za su je su yi sallah su su dawo amma wata rana sai ya karanta suratul za a shi yayi sallah da manzon Allah su taho can ya koma su kuma ya je zai masa sallah in ya zo sallah kawai malam sallar isha'i kawai sai ya bude bakara ya bara yayi tayi ya gama bakare ya nufi can a ha ran nan matashi ko ba sai ya balle ba ana ta da sallan nan kawai sai ya balle ya ki ya koma gefe ya tashi ya fita ya tafe shi mutane suka tuhume shi suka su gaya masa suka ce kaga ko yaron nan munafiki ne kana sallah ya zo yanke ya fara abun nan ba to mutane kuma inda ka bi ku duba wancan fa zamanin sabai ne su suka zo suka gaya mai suka ce yaron nan munafiki ne an fara sallah ya datse ya tafi sai ce aiko zai na kai ƙarar shi gaban manzon Allah suka koma suka gaya wa yaron ka datsa sallah mun je mun gaya wa mu'az to shi ya ce zai kai ka ƙara wajen manzon Allah ya ce to ba dama mu haɗu gaban manzon Allah ai ina da dalili na da na yanke ya ce ya ce ma munafiki ne an ce kai munafiki ne saboda aka zai kai kara kai ce aje gaban manzon Allah aka tafi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaro ma'azu aka ce ma'azu yayi magana ma'azu yayi magana tunda shine babba shine malami shine malamin Qur'ani ga kuma abun nan yi magana ya ce yaran nan gashi gashi ga abun da yi shi kuma yaro manzon Allah mai adalci ya ce kai kuma yaro me yasa ya ce ya rasulullah ni mai rauni ne ni talaka ne ina aikin wahala muna shan wahala wajen neman abin da ma za mu ci sai mun je mun yi wahalan nan mun dawo sai ko mu zo wajen sallah ma'azu ya zo ya yi sallah da kai sai kuma ya koma mu ya mana wata sallah ya sa farko ya karanta suratul baqara ya gama ya kama suratul ali imran yayi kai daddare yayi tsakar dare muna ta sallar isha'i shi ne ni kuma na gaba zan iya ba saboda ga yanayin gobe da sassafe zan tashi in tafi abu na dina yaushe na je gida yaushe na dan ci abinci yaushe na dan huta safiya ta yi kuma mu tafi neman halal annabi ya ce gaskiya ne ma'azu kana so ka zama fitinan ne ya za ka kana so ka yi dalilin da har za ka ya ce wasu sun ba zuwa ma masallacin yaron ya ce ko ya ce wasu ma sun daina zuwa sallah saboda haka ya ce ma'azu za ka zama fitinan ne annabi ya masa faɗa su kuma suna gane abu annabi masa faɗa ya ce in ka zo sallah ka taƙaita ka yi kaza ka yi kaza ka yi tsura kaza washamsi wadduha alam na shara'a ka ɗan taƙaita wa mutane ba a nan ne ake so su koyi karatun ƙur'ani ba kuma ba so kake su san ka iya ba kan mu ne nan yanzu yi masa dogon nan ba shi bane in karatu za ku koya ku koyi karatu amma ka tsara mutane kai ta musu sallar da ba sai ka hana mutane jin daɗi kuma sai koma an ba sa'a ba a yi na labarin malamin nan da na taɓa ku ka zo na nan na izoyi shi ya kashi amma aka zo ga wani malami ya zo shi kuma mai riya shi ya zo mai sum'a ya ce ai za a zo ma ta ya kori malamin tun da iya kashi amma kawai iya aka zo malami ga shi ya bashi ya mutunta shi ya yi masa komi amma shi soke a kure shi ran ya zo ya ce ma za a yi sauka cikin kwana uku ya ta karanta qur'ani ya yi sauka yara matasa suka taru suka ce lalle sun samu babban malami kamar yadda kuka sani a wannan zamanin yanzu kace sun samu babban malami shi yafi kowa iya kara gashi nan gashi aka yi tsofaffi suka ce kai yara ku lura fa da kyau wannan malamin da ya zo yau kwanan shi uku fa yana karatu ana ta yi da shi da almajiransa ana ta yi amma kwana uku nan sai yau suka kamo malaminmu sai yau suka kamo tunda sai yau suka zo amma wala professor sai yau suka zo amma fa kwana uku suna tafiya ba su kamo malamin mu ba sai yau sannan ku ce shi yafi malamin mu wa dai mutum ai malamin mu babu kamar shi sai yau aka kamo shi aka zai ku jeje wanda malamin ma ya gari ba da Allah ya zo ba hawurge shi tafi so da haka babu abun nan so da aka kakkai haka nan mu'azu da aka zo aka gaya wa sai ce yau shi ke da aka sai da masa burki sannan matashin nan shi kuma ya ce ni kuma da ya ce man munafiki ku bari Allah ya kai mu ranar da za a yi wata ba ta kashi ku ga abin da zan yi kuma haka aka yi har ya samu shahada daga nan ya koma ya ta nadama ya ce na kira yaran nan munafiki munafiki bai samu shahada to saboda haka abin nan ne me ya kawo ne nan ne ma kai mun koma muna ta aiki can har na ɓace inda mun kasa su sau da haka na banjuwa sau da haka in ka zo ka roƙi abin nan ba ka roƙi yauwa sai ya ce to wajen addu'a fami kake cewa ya ce shi in ya zo yauwa nan nike so in je barakan lafikun ai ba mu kai ƙarshen abin da ya kawo ni maganan ba da aka je aka ce wajen addu'a fami kake cewa ya ce shi ba abin da yake cewa ta yake Allah ka bani aljanna Allah ka kare ni daga shiga wuta ni nikan ga manzon Allah ka kan yi ta addu'a kai tai shi ma mu'azin ya zo addu'a ya daga hannu ya dinga yi ya dinga yi ya dinga yi amma ni ba na yin duka waɗannan dogayen addu'a ni dai nikan ce Allah ka sa ina daga cikin yan aljanna ka sa bani daga cikin yan wuta sai annabi ya ce yo ai dukan mu ma dunnan muke kewayawa duk abin da muke neman shi nike so mu gane ya ce ai mu ma dunnan muke nudandin mu ma dukkanin muke zagayawa ai dukkan manufan shine kada mu shiga wuta mu shiga aljanna duk inda muke tsawon addu'a da wane ne duk mu ma nan muke zagaya ce to ni nan zan tsaya shi baya neman kawai zai ce Allah ka sani ina daga cikin yan aljanna ka saba ni cikin yan wuta ya ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya gama addu'a shi ya ce to ai duk mu ma din da ni da ma'azun dukkanin muke zagayawa ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka in mun tashi addu'a kawai ko baka da larabci in iyaka abun nan kenan ka samu rabbana atinan nan ka iya ta sosai duk abin da zaka nema roki nan yi farko jinjina ma Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ka jinjina ya Allah ka kira ka iya wannan ka kira ka jinjina ya hayyu ya qayyum ka kira ka iya wannan ka jinjina bayan nan kai manzon Allah salati saka abin da kake so ka saka ƙara jinjinawa ƙara ma manzon Allah salati ka rufe shikenan ka yadda kakkaita ma Allah tafsiriyat kaman wanda bai san ka ba ko bai san me kake so ba ko bai san abin da abin nan ba ba sai an mai tafsiriyat ba ya dan fito saboda haka na'im shine abin da nasa na ka abin da aka ce wa fiha min anwa'in na'im duk nau'ukan ni'iman da ake so suna nan aljanna ba sai ka faɗi masa ba kawai ya fi ka sani ya ce fi ma fi fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbi bashar wa min dhalika ma ya'ti daga wannan ne za mu bayanin wannan tunda na biyar ne biyar din nan tana da 'ya'ya wanda za su yi dalilin mutum ya shiga aljanna a samu ni'imomi da yawa na farko alfawzu bil janna za a rabauta ɗin da samun aljanna ƙalallahu azza wa jalla lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗanda suka ji tsoro suka kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala to a wurin ubangijin su ba wani aka ba ajiya ba a suna da wata ajiya a wurin ubangijin su tani jannatun aljannoni suna da aljannoni da yawa da ubangijin su ya aje masu kuma a wurin sa tajrimin tahtihal anhar wanda koramuna gudana ta karkashi koraman ruwa koraman zuma koraman nono koraman giya dukka ga sunan ko ta ina dai kenan mirasul janna sannan gashi za a yi gado gado bayan an ba mutum aljanna shi sannan kuma wanda shi kuma aka kaddara dan wuta ne shi ma yana da aljanna dama kowa gidansa biyu ga gida aljanna ga gida a wuta idan Allah ya kaddara muna cikin 'yan aljanna shi kenan waɗancan gidajen na wuta sai a basu ga wanda shi kuma bai samu aljanna ba shi aje can a haɗa masa biyu nan kuma a aljanna haɗa wa ɗan aljanna biyu shi ma da na wancan ga sunan wancan sai a ɓare a liƙa sunan wannan wannan aljannan mata wane ce an gadan ma wane ita shi kuma ya zo wuta wannan gidan da da ka gani na wane ne yanzu an gadan maka da shi a ɓare sunan shi a liƙa na shi Allah ka tsare mu sau da aka akwai wannan tilkal janna wancan ninka ita ce aljannan nan da ake baku labari saboda sama take kololuwa take can kololuwa allati nurithu min ibadina wanda muke gadar da ita ga bayinmu amma fa man kana taqiya wanda ya kasance mai jin tsoron Allah tabaraka wataala wanda ya ji kunya Allah a nan duniya ya ji tsoron kada ya zama wannan rana ta ya tozarta wa qala subhanahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi rige-rige zuwa ga samun wata aljan wata gafara daga wurin ubangijinku ku yi rige-rigen samun gafara daga ubangijinku wa jannatin da wata irin aljanna wadda take ardu has-samawati wal ard wanda ita aljannan nan fadinta ya kai fadin sama da ƙasa fadi ne irin fadin sama da ƙasa uiddat lil muttaqin an tanaje ta ne ga masu tsoron Allah kawai wannan kaga an canci iyakar nan kawai an tanaje ta ne ga masu taqwa wa qala azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce abun nan ya fadi wa wa qala azza wa jalla Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce shi na Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce a ina ne a wa qul wa qala azza wa jalla qul mata'ud dunya qalil ka ce masu ɗan daɗin jin daɗin duniya daɗin nan na duniya ƙalilun ɗan kaɗan ne matuƙa ta yadda mutum zai ji daɗin nan ko an ce mutum ya daɗe a duniyan nan kaga in kauce 60 kauce 70 sauran abubuwan ya zama kayan ƙari wani abun kana ganin shi za ka bari ko kuma ma a je a sa ka bari ka je asibiti a ce to yanzu sai ka daina cin kaza fa sai ka daina cin kaza wani tsoho aka ce sai ka daina cin nama ya ce a to sai dai yadda za a yi yau in aka cire nama a cikin rayuwa saura mi ya ce da idai da ce wallahi wallahi da abin da za a yi sai dai a yi wani tsoho aka ce mashi ba ba yanzu sai ka daina shan siga fa da wannan madarar nan filki an ce za a zuba mai shayi aka ce ba ba zuba madara ya ce zuba aka juye gwagwani yana ana ta tittila a ga dai za a juye gwagwani ba ba ba ya ce a juye shi duka aka ɗauko siga aka sa ɗan ƙaramin cokalin nan cokali ɗaya ko biyu ya ce saman biyu ko ma uku aka zuba aka miƙa mai shayi aka ce ba ba gaskiya kaga wannan madaran da wannan abin yanzu ba amfanin fada za su yi ma a jiki ce in jiwa ya ce in kana shan su sosai za su yi ma illa ce sun daɗe ba su yi illa bai sun daɗe yanzu ni duk wani abu da zai illa wallahi kafin ya yi mai illa wala mutu da kai da wata illa da zai ba illa bi za su yi ba sun daɗe ba su yi mai illa ba to mutum baya shan abu wani ya je wani gida shi ba an zo an kawo soye ya ga ga komi da safe za a karya ga dankali ga fefesu ga soyayyen nama ga waye wai kuma mutanen gina wai da kitiri wai za ka ɗauko koko ko da ƙosai ga koko da ƙosai a ciki da wasu 'yan ƙananan koguna aka ce baba mu koko za mu fara sha a zubo ma ce saboda me ku dai ku sha ni ni ku banne ya ce ni saboda me zai sha koko wallahi yau ba zai sha koko ba zai sha koko ba yace ga wannan abin ina ganin sha ko ku ne za ku sha shi da marmari ni dama kullum shi nike sha to yau kuma na ga wannan in sha shi ce wallahi ba zai sha ba komi nan yanzu ku gama shan kokon ku duk abin da ke nan a zubo man to yace duk ma abin da zai faru ya faru to to ka gani kana jin daɗin ma kana da wadata abin za a ce ma ka daina cin kaza wani ma a ce kai yanzu babban masifa yau a ce wai a riƙe ma abincinka daban a gida kuma ka a sa gishiri to ni abinci yau aka daina cin gishiri to yaya ya za ka ji shi in dai ba dama asalin wanda ba a cin da gishirin ba ne ko shi wanda ba a ci da gishirin ne yanzu ba shi ne ganyayyakin nan ba salat ko wani abu shi ma ya zama dan wani abu abu wani lokaci ka ji ya yi amma aka baka ka ba da ci ka ji to yanzu dai ka baka ce ma ka zama saniya to to mala kai ga wannan to balle mutum ya wuce 70 din ya wuce 100 ya wuce kaza shi yasa daga cikin addu'o'in annabi yace Allahumma inni a'udhu bika minal minal jubni sai yace sannan wa minal wa an uradda ila ardalil umuri kada a mai da shi ko koyi wani wani ce minal haram kawai haram din nan ka rududduge ka rududduge har a rasa yadda za a yi da kai mutum ya koma gaba ɗaya ga shi nan ya zama wani abu ka zama kayan ƙari gara kawai da sauran ka kana gane abu da sauranka da sauran abun nan ɗinka ana ba a kai ga inda ka zama kayan ƙarin nan ma yau a zuwa ce ka tafi to duk waɗannan abubuwan da ake tunani a wannan lokacin ba za ka ma ji daɗin su ba ba nan na baku labari wa shekaran jiya wanda ya dafa maman shi kaza aka dafa kaji aka kai mata tana godiya da kafin ta ɗanɗana tana godiya tana godiya yara Allah ya maku albarka amma ta ɗauko ta ɗanɗana ta fashe da kuka ta ce an kawo mata tsumma wai an daho tsumma an kawo mata bakin bai jin ɗanɗano ta ɗauka tsumma ne a nan ɗalibai suka gaya min wata rana wata ta tsufa ta har diddige ita ba abin da take so sai kyandir dole a so mata kyandir sabo a cikin kwalin shi a kawo mata ta rika dauka tana ta kyandir mai kyan banza kyandir mai kyan banza kyandir mai kyan banza tana jujjuya shi in ba ka mata kyandir ba yamma sai ta fashe da kuka ta ce kyandir dina kyandir din kamar yadda ka san yaro na kuka kyandir akwai mai son kuɗi sababbi dole a canzo naira biyar biyar a bata in ba haka wata dinga kuka yadda ka san yaro karami na rigima yana cewa kuɗi na a bani sababbin kuɗi haka za ta yi ta kuka dole aka yo canji mai ɗanta ya sa aka canzo kuɗin aka ɓoye a wani wuri su ake juyawa in ta gama wasa da waɗannan ta zuba sai a kwashe a maida a haɗa a ɗaure a can in gobe ta fashe da kuka sai a zaro a ce ga sababbin kuɗin kima wata ce yawa ƴaƴana ta ce ba fa kashewa take ba sababbin kuɗi ita yar duniya ce kuɗi to to irin wannan babban masifar da ta haifar masu da wannan wallahi ina gaya maku tun suna yara ba su san addini ba ba a koya masu ba da an sani sai a koma yanzu sai kaga kawai karatu take tasbihi take tana karanta qur'ani gurgurda inda ta iya tana tunowa kaji tana karantawa to ba abin da ta iya tuntuni can bata san addini ba sai dai gizo da koki shi ta sani babu addini man asha ala shay'in mata alaihi wa buisa alaihi Allah ya tsokake so da haka waɗannan su ne to su za a ba su wannan na haka wannan shine ka gaya masu kul mata'ud dunya qalil rayuwar duniya yar kaɗan ce jin daɗin ta wal akhiratu ita ta ƙarshen nan lahira khairul liman ittaqa ita ce ta ji ta fi alkhairi ga duk wanda ya ji tsoro yake yayi Allah wala tuzlamuna fatila ba za a cuce ku ba a lahira ko da irin wannan dan siririn zaren da ke tsakiyar irin dabino idan ka dauko kwallon dabino to wannan dan zaren da ke saman shi shine fatil to kowannan ba za Allah ba zai zalunci mutane ba za a ba kowa hakkinsa abu na uku almuttaquna ay lahum ni'amud darajati ko waɗannan qala ta'ala wannan su su waɗannan su ne suke da abu wanda yake abun yabo mai na jin daɗi na darajoji suna da ƙololuwa suna da ƙololuwan matsayi ƙala ta'ala wala darul akhiratu khair gidan lahira shine yafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin madalla abu yayi kyau wato ni'imomin da gidan ni'ima na waɗanda suke masu jin tsoron Allah wannan gida yayi kyau abu ya yi kyau wanda ya takawa gidan da zai zauna kai abu ne mai ban sha'awa Allah in ya faɗi haka abun nan fauka tasawwuril insan Allah ka sa mu ciki wannan kenan nan ba ta hudu nailu ma tashtahihil anfus waɗannan wanda suka samu wannan matsayi suka shiga aljannan dalilin takawa za su samu duk abin da ransu yake so kaga ko wannan guda ɗaya ka ɗauka ya saba ba duniya saboda duniya ko mutum wane ne ba zai yi ya samu duk abin da yake so shi ya samu ba wata rana sai ya samu wanda bai so tun da wata ran zai mai rashin lafiya wata ran zai zo ma abinci kanshi a kawo masa ya rasa wanda zai zaba ya ce yana so ya ci ya ji duk gaba ɗaya bai son su kuma ga bakin ciki ga wasu abubuwa da za su gitto ga wani lokaci ya far wata ran in ba a yi sa'a ba ba abin da ya dame amma ya kwanta kan gado ma ya kasa bacci ita juye-juye to duniya kenan take da abubuwa in ba wannan wannan in ba wannan wannan ku kwanta lafiya in ba isa sa'a ba da safe sai a ce maka wani na asibiti ko kuma wani na makabarta duniya kenan kuma kaga dai in masoyinka ne ai da ka ji hankalinka ya tashi karshen ta wannan daren na washe gari kuma kai ma baka iya bacci sosai tun daga wanda kake so ka rasa shi to haka take cike da abun nan ko kuma abin da kake so ka rasa shi yanzu wata rana wannan da ya zo kai Allah da iko yake sun shirya shi da wani za su yi tafiya suka shirya da wani za su yi tafiya sai da safe da ya zo gidan shi za su yi tafiyan shi ke da mota shi aka kawo shi aka aje shi a gidan cewa za su tafi tare da wannan shi yana ya ɗauka na nan yana jiran shi da ya zo kawai ya sallama aka yi magana ya ce ah wane fa aka ce ah wane ai a asibiti ya kwana asibiti ya ce asibiti je bayan ka bar shi da daddare rashin lafiya ya kama shi na asibiti ya tafi asibitin ya je tarar da shi kwance a asibiti shi da kanshi ma ya ce ai halin da kake ciki ma bai kamata ma a bar maka waya tana tana kusa da kai ba kamata a kashe wayar nan a kulle ka da wannan sai ce ai shi yanzu ji yake ma fa kamar rashin lafiyar nan da aka kawo shi a asibiti ba shi ke damun shi ba ma ya warke akan masifar da aka bugo aka gaya mai yanzu ya ce tami ya ce motar shi ce ta ɗauko mai daga wani wuri tirela yake da ita ta ɗaukan mai ta ɗauko man ta je wani wuri ta faɗi kuma mutane sun zo da bokitai suna ta kwashe man ya ce ka san ko asarar nawa zan yi da Allah ma ɗauko min wayan na in sa kakuleta in danna in ga asarar nawa ya ce kana wannan halin ya ce wallahi yanzu ji yake kamar ya warke da ya ji wannan masifan asarar da zai yi yanzu to auna kaga an ƙara da wani ga wancan ga wannan ga ta jikin ga wancan masifa mota ta faɗi mutane na takwasan mai to kaga wannan in ba Allah ya sani ba da an bashi wata karkatattar hanya cewa wasu ne suke jifarka wasu ne suke ce gaskiya ne ga rashin lafiya jiya lafiya ta lau ga nan wani da aka je ya tafi a mota ya faɗi a ya yi accident aka dawo kuma aka kai shi asibiti yana kwance bayan nan sai aka ce barayi sun shiga gidan shi ya je ya ɓoye wasu 'yan kuɗin shi can dalas a wani wuri suka kwashe aka zo yana asibiti aka gaya mai aka ce kai wani sai dai kai haƙuri ga jarabawa yanzu ga ka asibiti kuma barayi sun shiga gidaje kuma sun yi maɓanna dan ajiyar nan da aka aje abin nan ba duk ce sun shiga wuri ka aka ce sun shiga duk sun yi kace-kace da komi ya ce kai aka ce kai haƙuri jarabawa ce ce ni kaɗai ne ni kaɗai ne za a ce jarabawa ni kaɗai ne an an an wurgar da ni da mota sannan kuma yanzu na dawo kuma sannan an zo an wannan kuma su zo su ƙara shiga gida nasu ni kaɗai ne za a yi jarabawa ai mutane da yawa ai ma wani wani ni a banni da kakana menene ya kawo babu takawa so na ga yace shi kaɗai ne wai a ma wani mana ɗaya shi ba a mai ɗaya shi an mai wannan kuma sannan a sai kuma a ƙara duka shi kaɗai akwai wadda ta zo mijinta ya rasu sati biyu ɗanta ya zo ya rasu ita ma ita ma ta fara birgima ana ta jaraba ne ta data ita kaɗai ce ita kaɗai ce an ɗauke Allah ka kwace man baba satin da ya wuce kuma yanzu ka kwace man ɗa ka ji fa duk nata ne na yau yau din eh wancan lokacin eh kamar yau eh to su kaji to ga daga nan in ba sa'a ba akwai ɗaliban mu mijin babanta ya rasu sati biyu bayan sati biyu mijinta ya rasu yanzu nan nan ma an bugo kuma mamanta ta rasu to ka timi waɗannan jarabawa kaga da jarabawa ce to ita in kai mata magana ta akwai takawa sai to haka Allah ya sauki hakuri haka Allah ya kaddara ba yadda zamu yi ta ce ta gode inda ba karatu sai ta kamar hauka za ta yi sau da haka dole ne shi yasa ake karantar da mutane mutum ya yi karatu kafin ranar da abu zai zo ranar aiki daban ranar karatu daban in aka ce mutum bai sani ba sai radda aka zo abin ya faru sannan a ce yanzu za a yi mai karatun in kai mai karatu yadda ka san ka hura mai wusul haka ke ji baya gane komai bai jin ka wannan masifar da ta same ita kaɗai yake kallo sau haka sai an yi kafin lokacin yasa ake ba mutane shawara su rika zuwa wurin karatu ko yau da muke karatun kurakurai da ake na masallaci ya ce daga cikin kuskuren da ake a masallaci a ce ma al'umma ana karatu a wurin ana karatun ilimi a karanta ƙur'ani ko a karanta hadisi ko a karanta ilmi amma mutane su ƙaurace ma wurin karatun nan su koma gefe su zaman su ko su maki zuwa kwata-kwata 'yan kaɗan zaɓaɓɓu kalli unguwanni ana karatu yadda ake yi wasu ma su koma wajen masallacin su zauna su ta hirar su ana karatu a cikin masallacin wasu ma suna ana dama masu kura suna sha malana wasu da sha rake wasu da cin gyada a jingindin masallacin fa za su jingina ana dama masu hura shi kaji da yana da kira shi ne zai ga aikace sai ka tona yana fa cikin masallaci yana wala kai to ga gudu yana cikin masallaci bai yana karatu shi kuma liman la dafa wa mutane wura kuma a gama za ta kai lokacin sallah yayi mu kamar karatu da haka zamu yi sallah in ku ya zo mu tafi gida ku ku yin abun ku karatu sai ka sai da ba to haka za su ce shi shugaban tafiyan ma shi ke dama hura kai kana son kana mutane karatu yana waje suna dama hura wasu na waje suna cin gyaɗa suna shan rake sun jingina bencin jikin masallacin suna zaune suna ana masu karatu suna suna suna shan rake suna shan gura wala kai ba ka da naka ke eh na eh eh da to ka gani ma a gane mutu inda an san in dai aka ce mu masallaci sai dai a mutu wallahi ba za a bari ba za a mai wani haka ba tsoron tsiya gare mu tsoro da tsoro da masallacin ma dama ba san muhimmanci shi ba wallahi da a ce an san mun san muhimmancin masallaci sai dai a nemi wata mafita amma ba ta a hana mu zuwa masallaci ba ba zai yi ba zai yi ba to to to ka gani to ka gani ba a san masallacin me ya ciki ba na? kai akwai fa limamin ma da aka zo ɗin shi shi kaɗai yake sallashi aka zo aka samai wani shi bai sani ba ya ganshi yana sallah tunda ya san shi liman ne ya dauka ta ya makara ne ya zo yana tallar shi shi ma ya tsaya ya zo ya kabbarta sallah suka kabbarta ya bi shi dai suka gama da suka gama ya ce kai kaga daga yau kakka ƙara bi na sallah ba na bi ba a bi wallahi ba na bi ba a bi da kuma ga wasu suna ta jam'i gefe su suna ta sallar su sun ban masallacin sun koma sun mai da wani wata baranda sun cika ta tab amma masallacin ne a rufe shi ko liman tun ne yana tsoro aka zo aka bi shi bai ce a bi shi ba shi ne ga yayin wonin ya ce kai ba na bi ba a bi na in ka ƙara bi na so ya ce kai hakuri liman kai hakuri na ga kana sallah ne kai kaɗai tun da na ga can su sun yi sun gama jam'i jama'a gayya guda sun gama shi ko shi kaɗai ya ce shi baya bi yanzu ba a bin shi saboda tsoron tsiya shi yasa ake addu'a Allahumma inna na'udhu bika min al-jubni in aka fito duka aka yi sallar duk za a bi mu a kashe tsoro ne wallahi an san mu matsorata ne in ba ka wallahi ba zai yi ba tsoro ne kawai tsoro kuma na faɗi na maimaita tsoron tsiya ne gare mu inda magabata ne ba a yi musu wannan kuma duk ƙasa ma a ce ko ina buɗe sai nan tsoro ne a kuma wannan kawai ka an gane kowa ya gane wannan kini da an yi zahiriya da yawa to kaji ko to sa kai nan aka zo kaji ka gani to sai sa gara ka zauna kawai sai dai kai ta'ad mai ta'adda Allah za a bude Allah za a fito a ce bana to a bude an yadda a bude amma ka ko kuma ka zo ka je ka je wani wuri kawai ka je kai da ka je bako kawai sai ce to yanzu duk da malam Abubakar ya zo ci gaba kai cika kafin yin mata a za ta yi wala bakar ai ya buɗe wani masallaci a can baya nan yake shi da liman kai da kaje yawon ka kawai ka kaga suna yi ka shiga to mutanen mu tsoro bala'in tsoro shi ya haifan mana da duk wasu masifu in ba haka ba bai yiwuwa a yi mana tsarin da ba shi bane ko yaushe ko ina amai da muka man wata wata akuya ko rago ba zai yi ba tsoro ne wallahi tsoro ne ina ba wannan tsoron al'umma mu basu tsoro ba to masifa ce in mun saki abin da Allah ya ce dama idan ka saki abin da Allah ya ce ka saki abin da manzon Allah ya ce wallahi ko leda ta daga sai ta firgita ka leda wannan in iska ya koro ta daga sai ka rikice tsoro ne duk dalilin da ake kawa ba dalilai bane ba wani dalili ba yadda za a yi a ce nan garin shi ya fi kowane gari masifa wannan corona a ce duk kasan nan kaduna ce tafi corona bai yiwa bai yiwa an dai gane mu matsorata ne to sai dai ku yi haƙuri kuma daga an hana mu ma shi kenan amma dai ni na san tsoro ne wallahi tsoro ne kuma nan da mu wai ina ma so in tambaya wai ita zariya jihar ta daban kaduna jihar ta daban abokanmu duk waɗanda suke zariya waɗanda muke iya magana da su sun tabbata mana wallahi a zariya ana ana sallah masallatai to da kaduna da nan da zariya daban-daban ne jiha daban-daban ne ko ko corona a nan ciki take inda gwamna yake nan ne corona take zariya babu ai wannan ba daidai bane zariyar nan take nan ne kuma in ka matsa ma nesa nesa ƙauye duk ba wani matsala ba ta cikin nan garin ka ji ko kamar wani an gama nan nan nan nan ne corona take oho mi zan mace ma corona ita ta nan ta fi ta ko ina lunkuwa in ne tafi ƙarfi kawai malam kuma wallahi ni bana maganin laifin shugabancin ni na san ba yadda za a yi mutum ya rika yin wannan abun face in a addinance ne akwai masu bashi fatawa yake aiki da ita akwai masu bashi fatawa akwai masu ba da fatawa su ce ai haka ba haka nan ba zai yi ba ai zaben mutum akai kuma ya san darajar mutane ya sani ba shugaban da bai san darajar mutane ba tunda zabo shi akai to kuma sai ai ma kowa abin da bai so ba zai yi ba akan dalili ake yin abun akwai wanda suke ba da shawarar cewa haka ne daidai in ba haka ba zai yi ba sai samu ni na daina ganin laifin mutum kawai dai illa iyaka kamar yadda wani malami ya faɗi Allah saka masa da alkhairi ya ce shi bai ce a yi faɗa da kowa ba amma kowa ya tanaji amsar da zai ba Allah in an je ranar tashin alkiyama ta abin da yi ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman babu wani mutum daga cikin ku face Allah zai mai magana ranar kiyama kowa ne ne wannan da talaka da kowa da kowa Allah zai mai magana ranar kiyama babu tafinta wanda zai rika faɗi kana faɗi ko ka rika faɗi kana ji kuma in ka ba da amsa za a yi fa yanzuru aimana minhu mutum ya duba daman shi ba zai ga komai ba fala yara illa ma qaddam ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata ya gani ya aikata wa yanzur ash'ama minhu ya duba hagu ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata wa yanzur bayna yadai sannan ya kalli gaban sa fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi ba zai ga komai ba sai wuta tana fuskanta shi fattaqun nara walau bi shaqqi tamra ku kare kanku daga shiga wuta ko daidai da girman dabino ne mutum zai gabatar muna faɗi ne ma'adiratan ila rabbina kada mutum ya ce ba gaya masa ba amma mun faɗi kuma alhamdulillahi abin da yasa na ce an faɗin saboda muna faɗi maganan buɗe masallaci muna faɗin masifar da ake fama da ita ta rashin buɗe da matsatsin da mutane suke ciki kuma alhamdulillah mai girma gwamna shi ma ya ba da amsa kaga ya ji ko ba ka bane ya ba da amsa game da buɗe masallaci dalilin da yasa ba za a buɗe ba ya ba da amsa game da abin da zai sa ba za a bude kasuwa ba kaga abu ya kai wurin shi kenan sako ya isa haka ne to shi kenan ya namu kuma dole ne mai da shugabanci shugabanci babba abu ne sai da wannan shi ne alhamdulillah wala darul akhirati khairun wala ni'ma darul muttaqin nail wannan ne jannatu adn yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un suna da abin da suke so ciki kadhalika yajzillahu almuttaqin haka Allah tabaaraka wa ta'ala yake saka ma masu jin tsoron sa wanda suka kiyaye dokoki suka bi Allah tabaaraka wa ta'ala ina ne wannan yutafu alaihim Allah ta'ala qala wa qala ta'ala yutafu alaihim bisihafin min dhahabin za a zagaya ma yan aljanna da wasu farantai na zinariya wa akwabin da wasu kofuna ciccike da kayan sha wa fiha ma tashtahihi al-anfus sannan a ciki akwai abubuwan da rayuka ke so waɗanda suke sha'awa wa talazzul a'yun sannan idanu kuma in sun gani suna jin daɗi in an gani da ido ya gani zai ji daɗi kun ga maganar dazu wa antum fiha khalidun sannan kuma kuɗin nan yan aljanna in kun shiga ciki Allah ka sa muna ciki in kun shiga kun shiga kenan har abada ba ranan da za ku fita ba ku fita daga cikin aljannan nan an shiga wannan shine kadai babba mun karanta can cewa yan aljanna suna da masu yi masu hidima wannan fatalakan aljanna ma yana da masu yi masa hidima mutum dubu goma yara masu yi masu hidima da faranti kowane hannunsa akwai faranti guda biyu ɗaya na zinariya ɗaya na azurfa kaga kenan faranti ya koma dubu ashirin tunda matasan wannan masu dubu goma sannan faranti kowa na ɗauke da biyu wannan na zinariya wannan na azurfa cike da abubuwan sha babu wata kofi mai abin sha iri ɗaya kuma ɗan aljanna an kawo mai kofunan nan duk yana iya shanye sun yana so ba ya ji wani wani bai tare ma wani wuri wani bai balle ya ce ka ba dan kaza ba da na sha kaza saboda na riga duk abin da kake so in ka ganshi zaka iya zubawa ba ya wani bai tare ma wani wuri sannan kuma gashi haka za a kai har abada kuma ba sai ka jira an dafa ba ba za ka nema ba a ce ma ya kare sai an jima kawai da awahum fiha subhanaka allahumma yan aljanna abinda za su ce in suna son wani abu kowane iri ne a kawo masu su ce subhanaka allahumma sai su faɗi sai komi ya zo ta ga su nan sai yaran nan su bayyana ta da waɗannan kaya cittike idan suka haɗu da juna wata hiyatuhum fiha salam duk haka suke ma juna aikin da kenan sannan wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin karshen abu in sun gama yaran nan sun kawo abin sha sun gama an ci an sha an gama ana so yaran su ɓace yanzu su ba da wuri dubu goma yanzu ma'aikata dubu goma a ina za ka aje sa gidanka to amma 'yan aljanna gidan kowa masu mai hidima dubu goma kuma idan ya zo ya ce subhanaka Allahumma za su zo su duka dubu goma lokaci ɗaya ba wanda ya fashi idan bayan ya gama abin da zai ci zai sha zai hidima kowane abu da yake so sai kawai ya ce subhanakallahumma sai su bace kawai in yanzu bayan ka ce kana so su dawo ka ƙara subhanaka abun nan ba subhanaka allahumma za su dawo to su ko kayan sawa ko wani abu wata itaciya ce ma aka yi in kana daga tsaye daidai take da katsinka in tana daga zaune in kana daga zaune daidai take da katsinka in tana gide daidai take da katsinka akwai wadda ƴaƴanta ci ake yi mai irin wannan sai abin da kake so akwai wadda ƴaƴanta tufafi ne a ciki kalan da kake so ka sa ya zo ma a rai in ka fasa ka buɗe kwallon ciki za ka ɗauko su a linke ciki ga sunan za a yi maganar su waye a linken ciki da za a ɗauko ka ɗauko ba ruwanka da tela ba ruwanka da appointment ni yanzu ɗinki na yana ɗinkin sallah tana wurin tela eh da ya zo nan muka yi da shi su hasan suka ƙara kiran shi safa kai baban mu ɗinki ga shi nan bashir shi ya kawo shadda shi ma can wurin inda ya baro da ita ya ji ya kira su su an za su yi masu suka ya ji shuru ya ce bari ya rugo ya kawo nan wataƙila zan kira mai yayi sai da aka kira shi na kira shi ya zo nan ina cikin nan wurin lokacin na shi ya yi tikafi da kira shi da ce mai za a samu ya ce za a samu za a samu ya ce za a samu na ce taushi ke da alhamdulillah nawa kake so yanzu ya ce a ban dubu hudu nan na ce ga dubu hudu ga kyautar dubu ɗaya ba har yau ban gaishe ba kowa kowa zaza suka kare kire shi suka ce ka tabbatar ba za ka yi baban har sai da aka ce za a karo wasu fa guda biyu yace a karo guda hudu yace yace a bashi to bari ku ji wani abu akwai shi wani telan da muka kai ma ziyara da sallah shi doho ne sosai amma ya anshi dinkin mutane shikenan zai ɗiye shi ta ce baba ka gani ka anshi dinkin mutanen nan ka zo ka ce ka ga da baka ansa ba a ran sallah kenan fa washe gari sallah ne ko ina ji washe gari sallah ne muka je ta ce ba kai mutanen nan ɗinki ba kuma yanzu ka zo ka ce masu karfe shida su zo da karfe hudu ka ce kuma yanzu ka ce karfe shida ya ce a ai da karfe hudu na ce na zo na ce shida to yanzu ma shidan ta koma gobe ta ce mai amma baba da baka ansa ba da abun nan ba kaga sai su ce baka kyauta ba sai ce a ce ba su kyauta ba ni liman ne ni liman ne dan an ce ban kyauta ba sai ni liman ne ya ce wai shi wani an ce bai kyauta ba sai ne to shi liman ne da za a ce bai kyauta ba ya damu shi yasa yi malam da ya kudu wa mutum mazallaci malam khamis albisiri abin da ya magana amana wai shin amanan nan da wannan wai ina ma tukunna ta doyi ya zamu ne domin duk wanda ka taba shi ma kan shi in ka taba shi za ka ji matsala to mun kuma mu tsaye shugabanni magana mu din ma matsalar ce cuta ga ta nan burin mu babu wani abun nan nan kowa in an taba shi cuta a aiko mutum da kuɗi ya kawo ma ka gani ba za su iso dika ba na ba ku labari a masallacin juma'a wani ke gaya man cewa an zo an aiko wani ya kawo mai kuɗi miliyan biyar amma wancan da ya zo cikin kuɗin ya sayewa da zunzurutun kuɗi har dubu ɗari biyu kawai ya bashi shi ya riƙe miliyan hudu da dubu ɗari takwas ya bashi dubu ɗari biyu to yanzu wannan iya zama gwamna a shi sai sai da jihar ma wallahi wannan iya zama gwamna sai da garin zai yi sai gudu ingila kawai ya sai da jihar in dai za a saya wallahi sai sai da ta ma gaba ɗaya shi ba wai ya ma sai da jihar zai wannan mugun ce za malam abin wani abin kaɗa ka kalla ka ce kai da ke wani walari an ce wai in bera da zata daddawa ba da wari ya ce warin daddawan ne ma ya kawo beran to to za ka kila mu dai dukkan mu wallahi kowa sai ya gyara duk sai mun gyara ba wai shugabannin kadai ba kamar dai ran da muka yi magana na kan kuɗi wannan ya ce kullukum lawwamuna fa ainal muslihun kowa zargi abin zargi ne ina gyararru ina wace neman gyara dole kowa sai ya gyara ba kawai mai ta faɗa abin nan ba mutum shi kaɗai an zuwa abin nan shi maya maka cuta na so kwai kiret abin nan guda ɗari kwan zabbi na tambaye tsakani da Allah cikakku ne ce cikakku ne hawa mala a rasa wanda za a cuta sai ku na zo gida na ga guda ashirin da biyar babu ya cire ashirin da biyar saura saba'in da biyar a ɗari an yi cinikin ɗari an sai ɗari mai sai da kwai kenan a gefen hanya wannan aka bashi local government ya zai kama saba'in ake to kaji ma cikin ɗarin a samu saba'in kuma ni na saya da zani na saya da na dawo ƙarshe so biyu na saya wanda za ni wurin shi na zaya na ce wuri kai mai tsaraba na kai tsaraba da na dawo na ce wuri so ɗari kuma in kawo gida to wannan ko za su rika kin zuwa wuri shi shi ka ga na zaya mai suna ce kai ga keke da keke nan ko in ka san kana da cika kukawo to zo da ran da ya samu mukami ya kake gani to cutar ce masifan su ma sun gane cewa to ku da kuke maganar nan in aka ɗauko mutum aka ba shi ma ka zai ga mai keke na fef mai zagi aka ɗauko shi to an ba shi kuɗi kai ma mai keke na fef shi ma ya soke sai to ka gani kai kana ta zagi na ni gashi nan gashi nan abin da ne to inda kai ne fa to mai gajeren wandon can a lokacin janar baban gida da ya damu mutane ya damu mutane aka ɗauko bank of the people aka ba shi ya hura wa shugaban kasa da abin nan baka iya ba baka yi wane ne ba kaza kaza aka ce bari a yi maganin shi aka ɗauko wani ɗan guntun wuri aka miƙa mai bank of the people aka miƙa mai bank people's bank ko people's na bai iya sunan ba aka ɗauki people's bank aka miƙa mai aka ce ta riƙe wannan nan sai da aka bari ya shiga iya wuya ya ci ya yi birgi ba kamar damo aka aiko auditors aka ce a za a take a ba ya ga an kama shi ta mu aka ja shi kara kuka ta to kai da kake ta babu iya ba kai gashi amma ka wani dan guntu ka je ka damal damal a ciki yanzu ya za a yi kenan ya ce abek kaga daga abek daga abek daga zai kara magana to ta haka mu dukkan mu mu gyara mu malin mu kada mu ta maganar shugabanni kullum mu ta casu zai basu daidai ba wallahi mutum iya je wurin da suke ma ƙarshen ta shi in aka damƙa mai in yi wani damal damal din so biyu Allah tsare mu amma dai muna fata gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya da mu to da ka wannan shine ina ne wurin wannan ko na biyar ne har yanzu na biyar yawwa su dai wannan shine almuttaquna yuhsharuna wafdan su masu tsoron Allah masu takawa idan za a tada su ranar tashin alkiyama su taho wafdan ba sa tafiya a ƙasa akan abun hawa suke in an ce wafdan ayruk banan suna kan abun hawa ne za su taho in za a fito daga kabari mutum yana fitowa daga kabari sai ya samu wasu abubuwan hawa a gaban a ce kawai hau sai ya hau daga nan su yi fiwu da shi sai filin kiyama ba za su tafiya a ƙasa ba masu tsoron Allah muna roƙon Allah ya samu daga ciki suna fitowa daga kabarin su za su ga abun hawa an ajiye kawai a ce naku ne ku hau ku ba za ku yi tafiya a ƙasa ba kuma in kun je an riga an tanaji wurin zama kuna zuwa kuka sauka daga abun hawan nan ku shiga karkashin inuwan nan ka al'arshi ku zazzauna har a kawo masu dan abin da za su dan taba su karkashin inuwa sauran ko mutane na cikin rana an sauko da rana har ta sa ma wasu sun nutse cikin gumin su to yau ka gani VIP kenan to ko a duniyar nan yanzu aka je komin da kake son taro aka je tun daga safe har yamma kana tsaye a rana ya za ka je wannan ranar mai yar gajera amma can an zo da rana ƙasa ƙasa ne ga wasu suko a cikin inuwa zanne suna kallon abin da za a yi duk abin da ake a idanunsu ne kuma ana zuwa mala'iku na ce masu kar ku ji tsoro kukan aikun sha ba matsala Allah ka sa mu ciki sau da haka masu da'awa ke samun wannan matsayi su ba sa tafiya filin kiyama a ƙasa waɗanda ko ba su ba malan za a taru a yi gangami a yi nan wajen a dawo a yi nan wajen a dawo mutane su tashi kai kace sun bugu da giya saboda masifa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ranan ne ranan kiyama Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron alkiyam ku ji tsoron girgizar tashin alkiyama girgizar nan babban abu ne ranan ne zaka ga mai ciki mai shayarwa ta yadda abin da take shayarwa mai ciki ta haifi abin da ke cikin cikinta saboda masifa tsoro kaga mutane kaman sun bugu ne suna rangaji su yi nan su dawo su yi nan su dawo kuma kowa tsirara haihuwan mamansa huffatan uratan gurlan wani wakace buhumun ma ga ba kaya ga ba takalmi ga ba komi ko ledan fiyo wuta mutum ba zai rige ba haka yake saboda haka haka za a yi ana ta tafiya a cikin wannan hali a cikin wannan masifa ana cikin wannan hali za a zo a ce shikenan su su zo su tafi ana ta tafiya a ƙasa ga masifan rana ga masifan wahala ga kaza mutum kan shi ma bai ma san me yake ciki ba Allah ka tsare mu saboda haka wannan su ko a sama sai can in an hau fiwu shi wannan abun hawan na ja'ib ake ce guda ɗaya in aka hau yana yin fir sai inda idan shi tsaya yake aje kafa ba a yi abin hawa mai gudun shi ba har yanzu duk gudun da ake da su na abin hawa ba a yi irin shi ba saboda irin shi ne aka ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin shi ya tafi cikin dare ya shanye ya tafi har saman bakwai tafiyar shekara ɗari biyar ne daga nan zuwa sama ta ɗaya kuma tafiyan ta light ba ta mutum ba tafiyar light millions of kilomiles amma aka shanye ta so da haka babban abu ne to masu takawa suke da wannan kashi nan qur'ani yace qala Allahu azza wa jalla yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahman ranan da zamu tado da masu tsoron Allah mu taho da su zuwa ga mai rahma wafdan suna kan abun hawa ba kasa ba ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى بسنده عن علي رضي الله عنه إمام الطبري يا رويتو يا فتدى مغنى دا إسناد daga علي بن أبي طالب radiyallahu anhu ya ce annahum yuhsharuna za a tada su ne ala nuqin min ibilin akan wasu irin garma ni ban san raƙumi wanda yafi wanda yafi kyau mai ƙarfi yadda ake ce mai ba doki dai a ce in garman doki to raƙumi fa amale amale ba ya ba mai cizon bane dabban bai gawurtacce ko to mu ce gawurtacce dan shi amale fa shi gagararren raƙumi ne wanda ya ga kaman jaki in ka ce aura to ba wanda aura kaga wanda na yau wanda ya kangare wanda ba a abin nan ba amma kuma ya iya cizo so amma ba kangare wanda ya kangare so ta ala ta halin dai raƙumi dai mai lafiya wanda za a ɗauka wanda zai iya abin nan ɗinsu kamar haka aka kwatanta in a wannan lokacin domin kowane zamani da irin abin da ake masu bayani su gane kaga yanzu mu in ka ce ma mutum raƙumi da gawurtaccen raƙumi duk abin da za ka ce ma raƙumi wajen sauri ka haɗa shi da jif jif ɗin nan masu tafiya kan hanya ba sa jin rami to ya ina zai je inda za a kwatanta to kaga ana yin abu ne daidai da yanayin al'umma yadda suke su gane misali almuhimmu dai abin da muke so mu gane nan ‘yan aljanna za a ba su wani abin hawa da za su hau ya kai su filin alkiyama suna fitowa daga kabari ba a ƙasa za su tafi ba abin hawan nan ya fi kowane abu sauri kowane irin abu ne wannan Allah shi ya sayin da abin yake ina fata an gane za a ba su wannan ai sannan nuqil ibil alaiha raha'ilul zahabi su a kansu sirdin da ake sa masu ma abin da ake dora a saman su na zinariya ne wa azimmatiha azzabarjad sannan akalansu da ake sa wanda ake rike su da zabarjar aka yi ba irin na nan bane yarkabuna alaiha yan aljanna za su hau hatta yadrubu abwabal janna ba za su tsaya ba har sai sun tafi sun kai daidai kofa aljanna a can su kwankwasa can za su tsaya almuttaquna ay taqarraba lahum tuqarrabu lahumul janna su masu taqwa ana kusanto da aljanna ne zuwa gare su a matso masu da ita ko da yaushe qala ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a kusanto da aljanna ga masu takawa to kuma masu takawa nan kun ga sai da suka aiki annabi ibrahim da yake adda yace wala tukhzini yawma yub'athun ya allah kada ka wulakanta ni ranan da ake tada mutane yawma la yanfa'u malun wala banun ranan da ‘ya'ya ko dukiya ba za su yi amfani ba, to shi ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqin za a kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah wa burrizatil jahimu lil ghawin sannan kuma a kusantar da wuta ga waɗanda suke masu ketare iyaka Allah ka tsare mu wa qala subhanahu wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id za a kusanto da aljanna ga masu taqawa ta zama ba nesa take ba ba ta da nisa daga su bakwai almuttaquna lahum fil jannati ghurafun mabniya min fawqiha ghurafun su yan aljanna suna da lahum fil jannati ghurafun suna da dakuna da za su samu su shiga cikin aljanna mabniya min fawqiha ghurafun wanda an gina su kuma sama ma akwai wasu ayyura zahiruha min batiniha daga waje ana ganin cikin daga ciki ana ganin waje wa batinuha min zahiriha duka qala Allah ta'azza wa jalla lakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu su ba kaman kafirai bane wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniya suna da wasu ɗakuna sama ma akwai wasu ɗakunan ginannu ga sunan masu ban sha'awa ta jirimin tafi al'anha ruwa na gudana ta ƙarƙashi daga ƙasa zuwa sama wa'adallah wannan shine alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masu la yukhlifu Allahul mi'ad Allah ko baya saba alƙawari idan ya ce zai bayar zai bayar saboda haka babu wani abu da zai ma Allah yawa ko ya ga yayi yawa ko ya ce zai baka da ɗari ya koma yanzu ya ce abin yayi yawa waɗanda zan ba sun yi yawa don haka a rage ba duniya ba ne wanda in an yi yawa a wajen rabo dole a rage ma wasu a ce to a rage saboda an yi yawa can lahira yawan yan aljannan yawan wanda za a ba bai sa mai abun ya rage sai ma dai ya ƙara ana ƙara jin daɗi ba awo ana ƙara ana ƙara ana ƙara shekaru ana ƙara zama ana ƙara samun nema kullum a aljanna ci gaba ake ba a komowa baya sau da haka muna fata Allah ya samu daga cikin yan aljanna wallazina amanu wa amilu salihati waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai waɗannan lanubawwi annahum min aljannati ghurafan lalle su kan zamu ba su wurin zama a cikin zamu ba su ɗakuna a cikin gidan aljanna mu yi masu wuraren zama tajri min tatiyal anhar ƙoramuna gudana ta ƙalƙashi khalidina fiha za su dawwama ciki har abada ni'ma ajrul amilin ma dalla dalla dan masu aiki takwas almuttaquna la yamassuhumul adab su masu takawa azaba ba za ta shafe su ba kwata kwata ba azabar da za ta shafe su sun tsira Allah ka samu daga cikin su bal yunajjihimullahu bi jannatihim Allah tabaaraka wa ta'ala zai nisantar da su bi najatihim da tsirar da suka yi wannan tsiran da suka yi ta dalilin ba za su sai tsirar da su ba za su shiga wuta ba kuma ba za su zo kusa da ita ba kwata-kwata ko shafar su ba za ta yi ba saboda sun riga sun samu aljanna qala Allah azza wa jalla wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum su wa la hum yahzanun Allah tabaaraka wa ta'ala zai tsirar da waɗanda suka ji tsoron shi nan wajen ya nisantar da su ya kai su nesa za a ba su kai su wani fage nesa da wuta ko shafa ku duba azumi ku diba yanzu lokacin da muke magana nan wannan farkon goman nan na na Zulhijja a ce ma mutane in kana da dama kai ma azumin duka sai ranan goda abun nan ba har ranan tara ga wata ranan arfa ta zo ka hada in dai ba da larura ba kamar mata amma wasu su je su ta fada suna ta ba wanda ya ce ai azumi ba wanda ya ce kaza bayan kuma sun yadda akwai ingantattun hadisan da suka ce duk wanda ya azumi rana daya na nafila wanda ba farilla ba Allah ya yi alkawarin zai nisantar da shi daga wuta shekara saba'in saba'ina harifan aka ce harif kaman bazara lokacin da abubuwa a dai a ɗauka dai zagayowar shekara saba'in to ka samu ranar farko kai haka kai ranar tara ga wata na tara ga wata aka ce wanda ya azumi a ranar shi ko za a ma gafarta mai zunuban shi na shekara biyu da wadda ta wuto da ta nan gaba amma wani shi kai sai ka ganshi babba akwai wanda na gani a hanya da kurhura wallahi da kurhura yana tsaye bakin hanya yana ta gatsar kankana yana ta gatsar kankana na nuna mana sai ku dubi yanzu irin wannan yanzu ko wani bai azumi ba a cikin irin wannan kwanakin ga halin da muke ciki masifa gida masifa waje sannan mutum bai tunani yadda zai gyara lahira ba wannan matsalolin fa ba na mutum ɗaya bane balle ka ce mutum ɗaya ne maganin matsalolinmu na ƙasar nan sai dai Allah wallahi na maimaita mana mu koma zuwa ga Allah mu ta roƙo mu ta nema domin wasu wurin shugabannin ba su ma ba sa jin daɗin matsa amma ba su ji maganin su ba sa maganin su sai Allah sau da haka da mu da kowa da shugaba dukkan mu ɗunguma mu koma wurin Allah mu ta tuba kada mu ta zargin wannan ne mai laifi wannan ne dukkan mu inna kullum fiha kowa ya koma zuwa ga Allah kowa ya tuba mu koma zuwa ga Allah mu nemi Allah ya gafarta mana mu tuba ya ba mu wannan mafita amma mutum sai yi sai koma ya kwanta ya ce shi ba shi ai bai inganta ba amma kowa ma shi ma zama malamin hadisi ai hadisin ma bai inganta ba a ina to ka karanto shi bai sani ba wannan ka ɗauka wannan an ce babu wasu kwanaki mamin ayyamin babu wasu kwanaki ma min yawmin ku al'amalu salih ahabbu ila Allah ta'ala babu wata rana da kyakkyawan aiki yafi soyuwa zuwa ga Allah min hadhihi al-ayyam akan waɗannan kwanakin azumi bai cikin abin kirki sai mutum abin nan sannan kuma ga wancan an ce in kai azumin nafila rana ɗaya tal ba sa ka aka yi ba a ce na dole ba ka ware wata rana in ba ranar da aka hana yi ba ka keɓe kamar ranar juma'a ka keɓe ta ita kadai ko ranar asabar ka keɓe ta ita kadai ba kai haka nan ba ka samu wata rana kawai ka mai da ita ka ce bari kai azumi saboda Allah wannan azumin da kai zai sa nisantar da kai daga wuta shekara saba'in a mutum sai ga shi ya fara gudura bari mu kai na goma nan sai mu tsaya sau da haka wannan shine abin da ya kamata la yamassuhumus waɗannan abin da ba zai ɓata masu rai ba zai shafe su ba kwata-kwata ba za su ga bakin ciki ba Allah ka sa mu ciki na tara almuttaquna yaslimuna min azabi jahannam wa yamurruna ala sirat su masu takawa su ne wanda za su kubuta daga wutar jahannam duk wata wahala da za a yi da za a samu ta maganan wuta ta kusa da wuta ta taba mutum ba su da ita ko ko an bi ta kan siradi inda wutar ce a ƙasa su ba za su ji ba za su kubuta wa yamurruna ala sirat za su wuce akan siradi ba za su fada wa ciki za su tsallaka qala ta'ala ala azza wa jalla wa in minkum illa wariduha ku jifa babu wani mutum wannan kamar rantsuwa ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari babu wani mutum daga cikin ku face sai ya gangara ta wutan nan ya wuce sai an bi sai ya ganta wasu suka ce za a zo bakinta ne a kalla ai kuka ai kuka a wuce wasu suka ce a a tsallaka wannan dai za a yi siraɗin nan an ce alanatin matane jahannam yake akan doron wutar jahannama aka sa siraɗi ga shi siriri ga kaifi ga kaza ga cinkoson jama'a ga duhu wajen hawa sai dai aikin mutum ya haska mai hanya haka za a hau to masu takawa za su wuce wurin har sai sun tsallaka masu rika tambayin ina wurin sun riga sun tsallaka ba su ji ba saboda sun yi aiki Allah ka sa mu cikin su wanda bai yi ba ku diba nan wurin sahabi ne fa na annabi sallallahu alaihi wasallam guda uku da za su tafi yaƙi yaƙin abin nan ne ghazwatu muta ko za su tafi na muta ne ko za su tafi yaƙi su uku sahabbai aka ce to shikenan yanzu in kun je wanda zai fara daukar tuta shine Zaid bin Haritha idan yayi shahada to shikenan sai Abdullah bin Rawaha ko ko shi Ja'far ya ɗauka sai Ja'far ya ɗau tuta idan shi ya yi shahada Abdullahi bin Rawaha ya ɗauki tuta idan waɗannan sun yi shahada ku naɗa shugaban da zai jagorance ku Abdullahi bin Rawaha nan da ya ji haka ya ce eh kuka da annabi ke raka su ya ce to tun da annabi ya faɗi haka har ya ce sai bin Harisa in ya yi shahada a Ja'far in ya yi shahada sannan kaina ya nuna dukkan mu za mu shahada ba za mu dawo ba sai kuka sabbai suka ce to kai da aka ce za ka yi shahada kana kuka ne don tunanin ina za ka bar ‘ya'yanka ina ya ce wallahi ba shi ba ne abin da nake tunawa shi ne yau kenan za mu haɗu da Allah in mun je wurin daga an yi lokacin haɗuwa da Allah ya yi kuma ga shi ba mai komi ba aikin da muka yi ɗan kaɗan ne kuma an ce wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku sai ya gangara ta wutan nan kana ala rabbika hatman maqdiya wannan abu ne wanda Allah ya hukunta shi tabbas an riga hukunta shi kamar a ce abu ne an sa an yi stamping thumma sai wani ya ce masa ya ce masa ai ai to ka karasa ayan mana ya ce ai to ka karasa ayan kammilil aya ya ce ga aya wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ya tsaya ya ce kammilil aya yace thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya sannan ba haka nan sai mu tserar da masu takawa wanda suka ji tsoron Allah mu ba azzalumai ciki a guggurfane duk da haka nan bai bar shi ba sai yace to wa ya gaya ma da ni da kai da su ba azzalum ba ma cikin azzaluman kada mu ta faɗa kawai muna ta tunanin wasu ne su ne kadai azzalumai banda mu mu kokari mu ma mu san mun fita daga ciki mu karanta abin da ake so a shirya mai iyakar kokarin mu ya zama mun fita su ma wanda suke cikin ma ba farin ciki za mu yi ta masu addu'a Allah ya fitar da su dukkan su yan uwan mu ne Allah ya fitar da su daga wannan halin da suke ciki in ma mu din mun fita in ko ba haka ba kawai mu hada addu'a tare da su mu ce Allah ka fitar da mu daga cikin wannan masifa ina fata an gane saboda haka wannan shine na ƙarshe goma sihhatul muttaqina wa mah- suhbatul muttaqina wa mahabbatihim da'ima fid dunya wal akhirah haduwa so abota ta masu takwa masu takwa sukan so junan su wa mahabbatihim da yadda suke son junan anan suna son juna to ba a zuwa can lahira ai fada tunda dukkan su iri ɗaya ne ba irin abota ce nan ta an haɗu haɗuwar banza ba in dai haɗuwa ta duniya ce aka yi da wannan ba akan tsoron Allah ba to za a rabu ko dai tun a rabu a duniya ko ko a je can lahira ita tsine ma juna tunda ba tare ake ba wani zai zo yana tare da mutum amma abincinsa kawai yake ci in aka keɓe gefe aka ce yanzu kuna ganin kai yanzu wannan kansulan ku ne kuna ganin yana ba daidai ba gashi an ga kai amininsa ne ka ga sadda zai zaɓi- zai zama kansula kai fa kai ruwa kai tsaki ka ce mu zaɓo shi saboda mutumin kirki ne gashi kuma kuna tare sai ya ce kai ni ma nan da kake gani zama nike kawai da shi don in ci abinci baya sauraron ka mugu ne ni ma na sani amma nan nike dan cin abin da nike ci shi yasa ni ma nike ci abinci kawai nike ci munafiki ne anta lokacin da sahabbai suka tambaya suka tambaya Abdullahi bin Abbas suka ce mukan je wurin shugabanni da wannan fuska in mun fito wurin su mu fito da wannan fuska me yace masu cewa yayi ba waɗanda suka fi kowa tsananin azaba a lahira su ne zulwa jahaini wanda ke da fuska biyu idan ka shiga ka gaya mashi ka ce ai ranka ya dade abin da kuke daidai ne kuna kokari ai ba a taba ganin ka makka ba ma duk garin nan tunda ake ba a taba samun ka makka ba bayan an fito waje kuma kai ta zagin shi ka shiga da wannan fuska ka fito da waccan fuska fuska biyu babban matsala ce a addini alama ce ta cikin munafik da muka yi littafin muka hamsuna alamat min alamatin nifaq daga cikin alamomin munafici akwai zulwa jahaini mai fuska biyu in ya je nan ya ce masu na kirki in ya koma tan ya zage su in ya dawo nan ya ce wannan ba daidai bane mutum bai so ka gaya mai gaskiya ka gaya mai in ka samu dama in baka samu dama ba ka ki abin da yake so kai zaman ka amma ka ce yana da kirki a gaban shi ka zo wajen gaban nan ka ce ba daidai ƙarya ne to ma me kai ka wurin su ma nan muka karanta cewa wani malami ya tafi majalisar sarki ya je ya zauna aka yi ta hira ka san ko za a yi ta faɗin abubuwa a faɗi abin nan a faɗi wannan a faɗi wannan shi ko majalisar sai majalisar karatu ce bai zauna majalisar karatunsa ba ya je zauna wancan majalisar akai ta yi akai ta yi akai ta yi bayan da aka tashi zai wuce zai bi ta gaban wuta fitila sai fitila ta kama mai riga ta fara ci ya fara kashe rigar yana cewa sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim sadaqallahu alazim aka tambaye shi me yasa kake cewa sadaqallahu alazim yace la alayka ayyuhal amir yace a sai ka gaya mana ai ba karatun qur'ani muka yi ba kace sadaqallahu alazim ya ce to aya ta ce wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci sai wuta ta shafe ku ya ce ha ana qad massatni an-nar qabla al-akhirah ga ni yanzu ni wutan ta shafan tun a nan duniya kafin a je lahira dan na zauna wurin da ba nawa ba me yasa me kai ka me kai ka kali su shine nan na ƙarshe shine al-akhillau yawma idhin ay ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin masoya waɗanda suka yi soyayya a nan su so juna su so su ce har watan yana ji in ba da wani ba ma ba zai komi ba a tunda ba saboda Allah aka yi ba kagan aka je lahira ha ba'dhum ay aduwwun li ba'dhin zaka ga sashe ya koma abokin gaban sashe wannan na tsine ma wannan wannan na tsine ma wannan ba wanda zaka ga wannan dangantakar tasu ta ci gaba illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah wanda suka haɗu saboda Allah suka rabu saboda Allah yana son shi saboda Allah yana kaza saboda Allah wannan su ne soyayya su take dorewa tun daga nan da duniya har lahira muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ce muke mu Allah ya sa mu tsira gaba ɗaya dan tsarkin sunayensa Allah ya gafarta mana zanuban mu gaba ɗaya Allah ya sa mu abin nan ba kafin mu mutu ya zama mun yi taubatan nasuha نعم نكتفي بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وذكر قلوبنا ونقم معايرنا وحذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراض أنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين